الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a 14 ga watan safar hijira 1447 za mu ci gaba da karatu na tasrifi wato tasriful maidani wallafar abul fadli ahmad ibn muhammad al-maidani rahimahullah wanda ya rasu hijira na da 518 a darasinmu na sha hudu yanzu kenan mun kwana a shafi na sha shida babu fa'ala min al-mudha'afi yau za mu tashi farkon shafi na sha bakwai babu fa'ila min sahihi bala ce babu fa'ila babu da zai bayani akan hukunce-hukuncen ma'aunin fa'ila amma fa'ila ɗin min sahihi na fi'ili wanda yake sahihi an gane ba mai illa ba ba mahamuz ba ba kuma misal ba wanda gaba ɗaya haruffan salafiyayyu ne ko kuma ya zamo mina sai yana muƙabilin wato wanda babu harafin hamza a ciki abin nan kai babu huruful illa a cikinsa to shi ke nufi da sahi ya ce ya ilam ka sani anna fa'ila ma'aunin fa'ila bi kasiril aini tare da yi wa ainul kasara min sahihi na fi'ilin da yake haruffansa sahihai ne ya ati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa maftuhan halin kasancewar ainun din tana da fataha eh ainun din a madi tana da kasara a mudari'i za ta zo tana da fataha la gairu banda wani wannan wannan shine ka'ida ka'ida duk wani fi'ili a babin fa'ila inda ka ga ainihin ɗinsa tana da kasara to a mudari'i za ka yi mata fataha ne an gani wannan shine ka'ida in ka ga haka to akwai wani dalili amma dai wannan shine al'asu wanda ake tafiya a kansa sai ce na hau kamar misali sami'a sami'a kaga mimun ita ce ainul kalima da fi'ilin sami'a ko to a mudari'i abin da yake kiyasi sai ka ce yasma yasma'u sai ka yi wa mimun din fata eh a mudari'i kenan ba za ka ce yasmi'u ba yasmi'ul kalama ba za ka faɗi haka ba haka ko ba za ka ce yasmi'ul kalama ba ba za ka yi wa mimin ɗin don ko kasara ba in kai wannan sai a ce baka san arabiya ba saboda ka faɗi abin da laraba ba su taɓa faɗansa ba balarabe ma da za a tambaye shi bai san ma'anar abin da ka faɗa ba ku kaga ba larabci ka yi ba kayi gwaranci to sami a yasma'u ya je yana ji wa bakhila ya bakhalu ya yi rowa yana rowa to kaga bakhila alkha'u ita ce ainul kalima a fi'ilin ko kuma ta zo da kasara to a mudari'i sai ka ce mi ya bi khalu eh ya bi khalu ko innama ya bi khalu an nafsihi kaga ba a ce ya bukhilu ba ba a ce ya bukhulu ba eh ainun din fataha kawai ake mata shine ma'anar la ghairu din da ya gabata wa fariha yafrahu yayi farin ciki yana farin ciki to fariha zamu ga ra'un ita ce ainul kalima tana da mi tana da kasara ko to mudari sai ka ce ya farahu yana farin ciki ba za ka ce ya farihu ko ya furuhu duk wannan ɓanna ne mana samun irin wannan matsala a wurin ɗalibai waɗanda ba su yi zurfi ga arabiya ba musamman lokacin da suke karanta larabci kuma larabcin ba a yi masa wasali ba sai kaga suna ta ɓata abubuwa wa atisha ya atashu ya ji kishirwa yana jin kishirwa kaga ƙwawun ita ce a ainul kalima wata zo da kasara to shi yasa a mudari sai aka ce ya ƙwa aka wa ƙwawun ɗin fataha ba za ka ce ya toshu ba ko ya teshu ka yi mata kasara shi ma wannan duka kuskure ne ba ji haka ga larabawa ba wa arija ya araju ya araju ake cewa arija ya yi gurmunta ya samu gurmunta to a mudari sai a ce ya araju rawun din sai a yi mata fataha tunda ita ce ainul kalima to wannan shine abin da yake nufi da ya'ati mustaqbaluhu mustaqbaluhu wa al-fi'l al-mudari maftuhan ay maftuha al-ayn zai zo ainun dinsa tana da fataha duk da amadi kuma ta zamo da kasara wal aglabu abin da yafi rinjaye shine abin da yafi yawa daga su masu yaren larabawa kenan abin da ya fi rinjaye abin da ake ji daga gare su fi masdarihi round din kasara gare ta fi masdarihi tun daga fi ta zo fi masdarihi a masdarin shi ma'aunin fa'ila da muke bayani a kansa nan kana son ka narko masa masdari ko kuma ka gano masdari tunda al-masdar shine al-aslu inda mafi yawan malaman na hau to abin da ya fi rinjaye ya fi yawa shine yu'tabaru aidan bil lazimi ana lura da fi'ilin illazimi ne eh allazim shine wanda ba ya da bukata zuwa ka kawo masa maf'ulun bihi kawai fa'il yake bukata to ana la'akari da shi fi'ilin lazimi ne an gane? wal muta'addi kuma ana la'akari da mai ta'adiya wanda yana buƙatar ka kawo masa fa'ili ka kawo masa maf'ulun bihi eh to shi ake kira al muta'addi fa yuqalu ana faɗa fil lazimi idan lazimi ne wato fa'alan fa'alan an gane fa'ul kalima ay mata fataha aidul kalima ita ma a yi mata fataha sai a ce fa'alan yawwa in lazim ne ke ina misali na hawa atisha wanda ya gabata a baya e atisha sabiyu yaro ya ji kishi haka shi ke dan larabci ya cika babu bukatan sai ka kawo wani abu wannan shine ma'anar lazim ne da za ka faɗa to ba a buƙatar sai ka kawo wani abu ya zamo ma'ana za ta cika kana cewa yaro ya ji kishirwa to an fahimci abin da kake faɗa an fahimta to ya za a fidda masdarinsa shine sai a ce atashan ainihin ɗin a yi mata fataha fa'un a yi masa fataha atashan ba za ka ce atashan ba wa fariha ko yauwa misali fariha tilmizu fariha at-tilmizu ko fariha ɗalibu ɗan makaranta ya farin ciki to mastari sai a ce farahan ba farhan ba fara fara rawun ɗin sai ka yi mata fataha farahan farahan farin cikin wafil muta'addi to wannan in muta'addi ne an baka misali yanzu sai ka je ka zauna kai ma sai ka kawo wasu waɗanda ala hasabi masa baka wafil muta'addi in kuma fi'ilin yana ta'addiya yana buƙatar lallai lallai sai an kawo masa maf'ulin bihi to ma'aunin mazdarinsa zai zama fa'alan bi iskanil ayin tare da yi wa ainihin ɗin sukunin sai a ce fa'alan na hau ina misali sami'a sai a ce mi? sama'an eh sami al-kalama a dai ba za ka ce sami a kai shiru ba ko sami a ɗalibu ɗalibi ya ji to me ya ji to wannan abin da ake bukata shine ma'anar ta'adiya kaga sabanin atishar rajul ba za ka ce "Ah, to ya an kai ya ji kishirwa ko me ya kawo kishirwa ba ka riga ka gane abin da ake nufi amma aka ce sami'a ya ji kawai to me ya ji sai kai ta tunani magana ya ji ko wani abu ya ji daban Hmm? to amma sai aka ce sami al-kalam ai magana ya ji to kaga shi kenan ka fahimta to a mazari sai a ce me hmm? sam'an sam'an eh shi ma bi iskani maza mimun sai a ce sam'an eh to wannan shi ma shine malam da yake dan baka misali wanda zai zamo matsayin mabuɗi gare ka to in ka tashi kai kuma sai ka kawo sauran ragowar ko nawa kake iya kawo suna nan a ƙur'ani suna nan a hadisai suna nan a waƙoƙin laraba in ka zauna za ka fitar da dubbai ma in kana da himma wasu mufa'ilihi to in kuma za a narko sunan fa'ili shine wanda ya tsayu da aiki shi ake kira alfa'il ko ismul fa'il ya ati ala khamsati aujuhin yakan zo bisa fuskoki guda hudu eh ismul fa'il ba a fuskoki guda biyar ya ati ala khamsati aujuhin yakan zo bisa ga fuskoki guda biyar fuska ta farko ala wazani fa'il yakan zo bisa wazanin fa'il na hau misali sami'un can da ya ce sami'a ko? to sai kana son ka ce mai saurare sai ka ce sami'un eh kaga alawa zani fa'ilin wa ala fa'ilin kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'ilu nahau bakhilun can da ya ce bakhila marowaci to in kana so ka ce marowaci sai ka ce bakhilun Hmm? marowaci wa'ala fa'il fa'ilin kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'ilin na hau farihin fariha ya farahu sai ka ce farihun farihun ko ya ma zo a ƙur'ani a wace aya Hmm? Hmm? farihina farihina jam'i ne mufuradi muke nema fariha fi'ili ne eh muna neman ismul fa'il ko bai zo ba hmm bai zo ba to ai nazari kayan mu kai ƙarshe eh a yi nazari kayan bukarshi amma ya zo a ƙur'ani wa'ala fa'alan haka kuma yakan zo bisa ma'aunin fa'alan na hau a ɓashan mai jin ƙishirwa shine a ɓashan wa'ala af'ala ya zo bisa ma'aunin af'ala na hau a araja gurinmu shine ka ce a araju shine ismul fa'il nashi eh an gane ko shi ma ya zo a ƙur'ani ko ko bai zo ba to wala to shi ne wasmu maf'ulihi to wanda ya gaba da ismul fa'il sunan maf'ulinsa ya ati ala wazni maf'ul yakan zo bisa ma'aunin maf'ul na hau masmu'in eh masmu'un shine abinda aka ji abinda aka ji shine masmu'un to kaga masmu'un ala wazani maf'ul wal amru minhu in kuma ana son a fitar da umarni fi'ilin umarni daga gare shi to shine a zo da ma'aunin if'al bi kasril hamzati ayi wa hamza din kasara me yasa li'anna ainal fi'li minhu maftuhun saboda ka'ida ta gudana a baya mala ya bamu ka'ida ainun fi'ilin din maftuhun ne to hamzatul wasli in za a yi umarni dole ta zamo da kasara dole ta zamo da kasara wannan hayu minhu in kuma za a yi hani da gare shi sai a ce la taf'al sai a zo da ma'aunin la taf'al ina misali na hau isma a umarni kenan isma e ka saurara ko la tasma kar ka saurara to kaga isma ala wazani if'al la tasma ala wazani la taf'al wa hadha qiyasun fil mustaqbali wal masdari wasmail fa'il wal maf'uli wal amri wan nahyi to wannan abin da kaji mun faɗa malai yace shine ka'ida shine al-aslu in za a faɗi al-mustaqbal fil mustaqbal shine al-fi'l al-mudari ko kuma ana son a faɗi masdari ko ana son a faɗi ismul fa'il ko ana son a faɗi ismul maf'ul ko ana son a faɗi fi'lul amri ko ana son a kawo annahyu to wannan shine ƙa'ida wato bayanin da ya maka a baya in ka ga sabanin haka to in malami ne ya zo da abun to akwai dalili kuma jahili ne sai a kuskurantar da shi shi jahili ya zo da abu ba a neman dalili tun da dama al'asulu bai sani ba to wanda bai sani ba ana tambaye shi sani eh amma in malami ne to sai a kalli akwai dalili akwai wata hujja da ya dogara gare ta to shi ne na'am sai ya yi bayani sai ce wannan shine kiyasi yuqtaradu fil mahmuzi amma ana gudanar da wannan ka'idar da muka ambata ga alfailul mudari da masdari da ismul fa'il da ismul maf'ul da al'amru wan nahyi ana gudanar da wannan ka'ida din ga fi'ili wanda yake fil mahamuzi wanda yake akwai ya kunshi hamza wal misal ko kuma ya kunshi wawun wal ajwab ko ajwafi wal lafif wal manqus wal mudaf duk sun gabata a baya da misalansu da ma'anoninsu to su ma wannan ka'ida tana gudana a kansu don kaka ɗauka sai alfi'ilu sahihi to shi yasa malaye maka wannan istidraki sai ce misalul mahamuzi misalin wanda yake ya kunshi hamza fi hazal babi da ya zo a wannan babi wannan ka'idar da muke bayani kamar na hau asina e asinal ma'u ruwa tagayyara ya canza akan ce asina ta'amu abinci ya canza ya lalace kenan to a mudari sai a ce ya asanu dama shi a ka'idar da ya bamu ko idan ainul kalima yana da kasara a madi to a mudari sai a yi masa ne fata to kaga asina sinu ita ce ainul kalima to a mudari za ka ce ya asanu ta'amu abinci yana canzawa yana lalacewa to kaga lazimi ne tunda lazimi ne ya zamu narko mazdarinsa shine mu ce asanan sai mu yi ma ainul kalima fataha asa nan ita ce ƙa'idar da ya ba mu to to kaga asina mahamuzi ne saboda ya fara da hamza shine ma'anan mahamuzi fahuwa asinun ismul fa'il kenan eh ala wazni fa'il shi ne ƙa'idar da ya faɗa wa zaka ma'sunun eh ai wannan wanda ya canza ne abinci ne wanda ya canza ko ruwa ne wanda ya canza kaga alawaza ne maf'ul a umarni sai a ce isan ka canza wala ta'asan kar ka canza to haka za a faɗa ga ya isa ya bi asu ko sai a ce mi ya asan da yake shi muta'addi ne to shi yasa masdarinsa zai zamo ya san ala wazni fa'alin kamar da ya faɗa ga sami'a sam'an sai ce fahuwa ya isun ismul fa'il kenan shine wanda ya ɗebe tsammani akan wani abu to akan ce ya isa ya yi asu ya asan fahuwa ba ya isun ai ya yanki tsammani ya samu kaza wa za ka mai usun e wancan to mai usun ne wanda ya yanki tsammani ne e is e ko to wannan shi ne i as ka yanki tsammani la ta yi as kar ka yanke tsammani to in za ka yi umarni sai ka ce e as e ka yanke tsammani akan kaza ba za ka fasa mu kaza ba to wal misalu to kaga wannan ka'ida ta gudana akan fi'ili wanda yake mahamuzi wal misalu haka kuma waɗannan ƙa'idodi suna gudana akan fi'ili misal na hau wajila ya tsorata yau jalu yana tsorata wajalan tsoro fahuwa wajilun wancan mai tsoro ne wa za ka maujulun wancan abin tsoro ne ijal wala taujal in za ka yi umarni sai ka ce ijal aika tsorata wala taujal karka tsorata wal ajwafu to sai ajawafi na hau khafa ya khafu khaufan eh ajawafi shine wanda ainul kalima dinsa harafin illa ne shi ake kira al-ajwaf an yi bayanin sa a baya to kamar khafa ya khafu khaufan fa huwa khaifun wa zaka makhufun makhufun ah wannan abin tsoro ne ko to in za ka yi umarni sai ka ce haf haf harafin ƙarshe za ka shafi sai ka yi sukunin ga na tsakiya la ta haf in za ka yi hani kenan karka tsorata wallafifu almakarunu to sai allafifu almakarunu shi ma mun yi shi a baya shi yasa muka ce dole in an yi darasi ka haddace da akwai abubuwan da za su dinga maimaituwa kaga ba za a ce duk sanda an ka zo kuma sai an yi ma sharhin su ba amma in ka riga ka haddace ka fahimta shikenan wallafiful makarunu na hau misali tsawa tsawa allafif almakaru shine fi'ilin da da ainul kalima da lamul kalima duka min hurufil illa an gane haruffa ne na illa haruffan illa mun ce guda nawa akwai wawun ko? yawwa amma masu ɗauri an gane? to wannan shi ne to shi ne sai ka ce na hau ina misali ƙawuya ko? ya ɗaura wani abu ya tsawa yana ɗaurawa ƙwayyan ko ya naɗe shi ma ana cewa ƙawuya ɗawuyar sau ba ko ya tsuwa tsayyan fahuwa tsawin ismul fa'il kenan wa za ka matsuwiyun ko ituwi in za ka yi umarni kenan sai ka shafi harafin ƙarshe ituwi kaza ituwi siyaba la tatuwi la tatuwi sai ka shafi harfi illa tun da dama shi ne ƙa'ida in za ka yi umarni da fi'ili wanda yake mu'tallul akhiri to za ka shafi harafin illa an gane ko? wal manqusu to sai wanda yake manqusi shi ne mai mai alif a ƙarshensa alif wadda take lazima na hau misali khashiya abin nan kai ko? wanda yake da ya'un a ƙarshensa shi ne mi shi ne mankusi wanda yake da ya'un a ƙarshensa na hau misali khashiya kaga ya'un ita ce mi yawwa mai alif shi ake kira al-maqsur yakhsha sai ka ce khashiyatan ko ya ji tsoro tsoro to ismul fa'il ha fa huwa khashiyanun khashiyanun mai jin tsoro hmm? wa zaka makhshiyun ismul maf'ul kenan kai wancan abin tsoro ne abin tsoro ne ikhsha ikhsha ka ji tsoron kaza la taksha kar ka ji tsoron kaza in za ka yi umarni kenan sai ka shafe yawon din tun da shi ma mu'talli ne wal mudha'afu shi kuma wanda yake mudha'af shine wanda lamul kalima din harufan duka iri ɗaya ne shi ake kira da mudha'af al mudha'af ko al mudha'afu nahwa 'adda ya ciza kaza ko ya ciza ya tsansa ko wani abu to a mudari sai a ce mi ya abu wa yau ma ya abu zalimu ko abban cizawa fahuwa abdun ismul fa'il kenan wa zaka ma'budun ma'budun to yanzu a yi umarni fa abba abba eh tun da mudaf ne eh ka'idar da ya ba mu a baya kenan la ta'abba la ta'abba karka ciza kaza to kaga duk wannan bisa ka'idodin da aka faɗa a baya to don ka ɗauka kamar shi fa'ila as-sahih shi kaɗai yake kan wannan ƙa'idodin to shi yasa sai malam dan ya san zaka ci karo da waɗannan to shi yasa sai ya kawo maka su saboda in yayi shiru ka je kana bincike kuma ka ci karo da shi wannan almisal misali ko al'ajwaf ko almanqus sai kai ta to ai ga abin da malam ya faɗa kuma ya ce wa huwa qiyasu eh don a wurin malamai na arabiya in kai sun ce kaza kiyasun ne to daidai yake da nassi a ce Allah ya ce karara ko annabi ya ce kuma ya tabbata karara to in yawa in kaji sun ce wa huwa kiyasun to abinda shi ne ka'ida saba masa bila dalilin haramun ne yana da kyau mu kula da wannan an gane shi kawai ya saba ma wannan to kuma haka aka ji larabawa suka za ka ga sun a kan abu kaza shi ne kiyasi amma kuma sai ka ga a wasu wurin kuma sun dan abin nan to kuma a haka za a bi su tun da yaransu ne yawa in suka kawo ka'ida kuma suka je can wasu abubuwa suka saba mata kuma dai bin su dai za a yi ba za ka ce ni ina na akan eh yawa to yana da kyau mu kula da wannan eh to nan za mu kwana wani darasin sai a tashi babu fa'ula shi ma za a yi bayani akan hukunce-hukuncensa daga nan sai a shiga babuka na arruba'i alkhumasi da sauransu wanda da su malam zai cika littafin insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته